من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار آذن الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi, barkamu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjid ali bin abi talib radiyallahu anhu a cikin wannan gari na damagaram a wannan ƙasa ta jamhuriyar nijar yau muna 28 ga wata mai albarka watan ramadan hijiran jagoranmu annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekaru shekaru 1445 ya yi daidai da bakwai ga watan hudu shekara 2400 a shekara 2000 da shekara 24 da haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam idan ba a manta ba mun kwana a cikin tafsirin suratul waqi'a aya ina ga ta 40 da 40 daidai za mu tashi ta 41 haka ne haka ne yau kuma shine rana da za mu rufe wannan tafsiri insha Allah a wannan wata mai albarka na Ramadan sai dai abinda aka saba na mako mako sai kuma sauran karatuttuka da ake yi a wurare daban-daban in allah suwa da za su ci gaba gwargwadon yadda allah ya bada iko abinda muke roko ga allah yadda muka ga farkon wannan wata cikin lafiya da alkhairi allah ya sa muka ga ƙarshensa to ubangiji ya maimaita mana ganin wani cikin ƙoshin lafiya da alkhairi kuma muna roƙon Allah alkhairan da ake samu a wannan wata Allah ka samu same su sauran alkhairai da suka rage a ranaku da suke biyo bayan wannan wata Allah ka samu same su Allah ka karba mana ibadojinmu da addu'o'inmu ka biya mana bukatocinmu bukata mafi kololuwa a gabanmu idan ka cire bukatar shiga aljanna shi ne bukatar ƙasanmu ta zamana lahiya shugabanninmu su samu nutsuwa su samu ƙoƙarin yin aiki na ƙwarai su kuma tankwalo arziki na ƙasa domin 'yan ƙasa su more shi a ji daɗin bautawa Allah mu yi gogayya da kowace irin ƙasa mu samu cikakken 'yanci wanda za mu bauta ma ubangijinmu subhanahu wa ta'ala bukatunmu na gaba Allah shiryar mana da wannan ƙasa tamu mazanmu da matanmu dattawanmu da yaranmu mu zamanto shiryayyu mabiya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ba mu bar addini ba zamanin kamar a lokacin wahala to idan jin daɗi ya zo kada Allah ya jarrabe mu da wasu fitintunu na jin daɗi da za su samu bar addininmu ya sanya arzikin da ƙasanmu take da shi ya shigo hannunmu kuma shigowar shi hannunmu ya sanya ya zama sanadiyar ɗaukakar addini domin ya zamanto mun bauta ma Allah a halin babu ma ina ga halin afai kaga a lokacin nan ne muka cancanci mima Allah shukura a lokacin tsananin iku ma na kama karya na faransawa wanda yana gaba da addinin musulma suna gaba da mu a lokacin ma an yi ƙoƙari ana bautar Allah ana wa'azuzzuka ana karantarwa ina ga yanzu da muka samu kanmu shishissuka ɗaka shi ƙallaka mu da shugabannin namu dukkaninmu masu wa'azi ne dukkaninmu masu kira ne zuwa ga Allah dukkaninmu masu so abota ma Allah ne musamman in ka ɗauka shugaban gwamnati firaminista ba wanda ya shi ƙoƙari wajen yada addini da ƙoƙarin karatun ƙur'ani da sauransu to kaga a yanzu ne ya kamata a ƙara ƙarfin gwiwa a kuma zage damtse a yi watsi da kasala da lalaci a tsaya a bauta wa Allah kuma bautar Allah ɗin ta zamanto a ƙarƙashin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya amsa mana haka akarmaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am ثلة من الأولين Mm.
وقليل وصلة من الآخرين Allah ce sallatun min al-awwalin wadancan da aka ba da labarinsu a sahabu yamin wasu jama'a ne da yawa min al-awwalin a cikin mutanen farko haka nan wata jama'a ce da yawa mutanen a mutanen ƙarshe wato kaga banban da wancan wancan as-sabiquna as-sabiquna aka ce sullatun min al awwalin amma wa qalilun min al-akhirin amma da aka zo magana ashabul yamin ashabul yamin sauran gama garin yan aljanna sai aka ce sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirina ana samun da yawa a mutanen farko ana samun da yawa a mutanen ƙarshe to yanzu wannan shine cikon waccan aya ta baya magana akan yan aljanna yanzu ubangiji subhanahu wata'ala ya kare da bayani akan mutanen kirki tun daga 'yan ajin tubarkalla manya-manyan waliyai zuwa ga 'yan aji na biyu ƙananan waliyai wanda su ma dukkaninsu dai 'yan aljanna ne to yanzu sai allah ya zo zai yi magana akan kuma gurubu na uku su ne a sahabu shimal domin daman ya gaya maka wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama yace wa sabiquna sabiqun yayi magana akan asabiquna sabiqun yazo yayi magana akan ashabul yamin to yanzu zai magana akan ashabul shimal idan kun lura a can farkon jera su ba a jera su ba ka fara gabatar da a sabiku na sabiku wanda su ne cancanta a gabatar ko? sai aka ce maka kawai wa asahabul yamin sai aka fara da asahabul yamin na biyun sai aka fara da asahabul shimal sannan a na uku sai aka zo a sabiku na sabiku amma wajen maka fashin baki da tantance maka makomasu da ni'imar da Allah ya musu tanadi su a wannan asabiquna sabiqun da sahabul yamin da kuma azaba da Allah ya tanadi ga ashabul shimal sai Allah kuma ya dauko su a jeri ya fara da mafiya daraja sannan masu biya musu sannan kuma kaskantattu yan wuta ya zama to kan wato labarin yan wuta shine labari na ƙarshe dan an nuna maka su ne mutane na koma baya a cikin al'umma da haka sai Allah ke cewa ashabul yamin ashabul shimali ma ashabul shimal wa ashabul shimali da kuma ma'abuta hannun hagun ma a sahabu shimal suwane ne ma'abuta hannun hagun me labarinsu menene makomarsu yaya matsayinsu yake a wurin Allah gobe kiyama sai Allah ya ce fi samumin wa hamim fi samumin gobe kiyama za su wayi gari cikin wani ruwa na zafi hayakin da ruwan yake yi saboda tsananin tafasa shi kanshi ya zama kan- tamkar wata inuwa ce ta guba wa hamim da ruwa na zafi mai tsananin zafi zafin da ya kai makwara a zafi bayan wannan wa zillin min yahmum wa zillin min yahmum kuma suna cikin irin wata inuwa min yahmum ta hayaki ita inuwar ay zillud dukhan inuwar hayaki kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan ita irin wata inuwa ce wanda hayaki ne yake yin ta ba inuwa bace ta arziki ba inuwa bace ta ni'ima inuwa ce ta azaba yadda ka san inuwa tana da ni'ima to kuma ita waccan inuwar ita haka kuma ta kunshi azaba Allah ya tanadin ta ne a lahira saboda mayaudara a duniya a rama musu da irin yaudarar da suka yi a duniya gobe kiyama sai a rama musu nan sun yi istihza'i sun yi yaudara to aljaza'u min jinsil amal sakamako yana kama da irin jinsin aikin da aka yi sai a lahira a nuna musu inuwa sanda suke da buƙatar inuwa sanda tsananin zahi ya kai tsanani ga rana an kusato da ita ƙadar mili au milaini gwargwadon mil ɗaya ko mil biyu zufa da mutane suke yi don tsananin matsatsi da cinkoso ya kai ga zuhar wani gwargwadon zunubinsa ta iya kashi gwiwa wani ta iya kashi idanun sanshi wani bakin ƙwabrin shi wani ma ta kai ga ƙugun shi wani ma ta kai ga har hammatar shi ya tsunduma cikin zuhar da yake yi ita ma kuma zuhar gumi gare ta kamar an tafasa ta ita kanta ruwan da ya tare shi kaɗin ruwa ne na zafi kamar an tafasa shi wani ma zubar ta kama mashi har nan bakin wannan leɓen shi tana shiga bakin shi saboda ta haɗiye shi gaba ɗaya a yayin nan ne jama'a za ta raƙa neman ina inuwa take a sannan inda duk abin da ka mallaka na duniya tun daga dukiya zuwa ga mukami za ka bada a saka inuwa za ka bada to a ran nan ne Allah yake nuna ma bayan shi na ƙwarai wanda suka sha wuyar bauta a nan duniya inuwa sai Allah ce musu Allah sai ya kawo ta inuwa saba'atun yazilluhumullahu fi zullihi yau la dilla illa dulli mutane bakwai nau'insu Allah zai musu inuwa da inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai wannan inuwar daga cikinsu akwai imamul adil shugaba mai adalci mai yin aiki gwargwadon ƙoƙarin shi yana kare al'ummar shi yana raba ta da ƙaƙanuka yi yana jayo mata abin da za ta mora ta san ita ma al'umma ce mai ɗanci ya mai da ‘yan ƙasa matsayi ɗaya babu bambancin wane ne namu wane ba namu ba ne wanda ya dace da aiki a bashi wanda bai dace ba kuma a kai shi inda ya dace to irin waɗannan adalcin waɗannan shugabannin Allah zai ce su je wannan inuwar amma azzaluman shugabanni ha ka gaban da su da shabun na shafi ibadatillah matashin da ya rayu ya yi ƙurce shi wajen bautar Allah shi ma za a kai shi matashin da aka neme shi da zina ya ƙi yin zinar don tsoron Allah shi ma za a kai shi mutumin da ya tuna girman Allah ya yi kuka don tsoron Allah za a kai shi wannan inuwar mutumin da yake da kula da sallar jami'i za a kai shi wannan inuwar mutumin da yake kula da sadaka da ikhilafi cikin sadaka din za a kai shi wannan inuwar to a san da mutane suka ga ana kai wasu bayi inuwa alhalin waɗannan bayin a duniya sun yi ƙoƙari matuƙa suka yi ƙoƙari wajen mi wajen riko da addinin Allah su ma waɗancan da suka yaudari kansu ta hanyar saɓan Allah ta hanyar kafirci da shirka da nifaƙa da manya-manyan zalunci sai su daga hannu suna roƙon Allah ya Allah a ba mu inuwa ya Allah mu ma a kai mu inuwa sai Allah ce musu in tsaliku ila zilli ila ila ma kuntum bi tukazzibun in tsaliku ila zillin zi salasi shu'ab la zalilin wa la yughni min lahab innaha tarmi bi shararin kal qasar ka'annahu jimalatun sufur Allah ya suna ce Allah ce musu in daliku ila ma kuntum bihi tukazzibu ku tahi zuwa ga abin da kuka kasance kun ce ƙarya ne ba zai yi ba in daliku ila zillin ku tahi zuwa ga wata inuwa ga ta can zi salasi shu'abin wanda take da rassa guda uku la zalilin Allah ce ba inuwa ba ce domin ba ta biyan buƙatar da inuwa take biya amma ta yi kama da inuwa wala yi guni minan lahab ba ta kare mutum daga inin harshen wuta da yake samarsa innaha lalle ita wuta tarmi bi shararin kalkasar tana yin jifa da wani tartsatsi ya iya girman sauran baini komin girman shi ka annahu jumalatun sufur kamar manya-manyan amallar umma baƙaƙe haka ɗan ƙaramin tartsatsin zai yana faɗawa to wani ita ce inuwar da za a gwada musu shi yasa Allah ce wa zillin min ya hamum da wata inuwa ta hayaƙi al'aswad baƙi Allah ya ce labaridin labaridin wala karim labaridin in wabba ta da sanyi domin ba ta kare zafi da ake buƙatar inuwa ta kare ai mun san inuwa tana kare zafi anan ko to ita inuwa ba ta kare zafi la zalilin wala yughni min al-lahab la wannan labaridin kai wala karim ba ta da sanyi wanda ke ta kuma ba shi da kyawun gani ba ka kallon shi ya ba ka sha'awa kamar yadda in ka kalli mutumin da ke zaune a inuwa zai ba ka sha'awa akwai alamun kwanciyar hankali da samun nutsuwa ko to ita inuwa tun da ta da hankali take ba ta da alamun wanda ke ta ba shi da nutsuwa ba shi da kyawun gani sai Allah ya ce ni innahum kanu qabla zalika mutrafin sai Allah ke sanar da mu halin da waɗannan ƴan wuta suka samu kansa a duniya kafin zuwan su wuta idan ya gwada maka su ne suka zaba ma kansu wannan wahalar domin wala yadlimu rabbika ahada ubangijinka baya zalunci idan ka ganka cikin wahala a wula da wulakanci a lahira kai ka ja Allah ce innahum su waɗannan da kaga muna wulaƙanta su sun cancanci da wannan wulaƙancin sun dace da shi balma su suka nema a musu kuma neman ba na lokaci guda ba na tsawon rayuwarsu ba su daina neman ba sun zuba kuɗinsu wajen a musu azaba sun ba da lokacinsu wajen nemo ma kansu jayo ma kansu hushin Allah kanu sun kasance fiddarin duniya a gidan duniya muna amina masu ni'ima ne muƙubilina suna masu fuskantar ni'ima wato waɗanda suke riƙe da manya-manyan mukamai na ni'imar Allah a wannan duniya ga jin daɗi ga lafiya ga dukiya ga farjini ga zaman lafiya wani ma ga mukami wani ma ga kaza duk ababe na ni'ima Allah ya musu madadin su ma wannan wanda ya musu ni'imar da'a sai suka zamanto da ni'imar da ya ba su suke yayayya da shi suna hanawa a ma'alla da'a ni'imar ta Allah ita ce makamin da suke yaƙar addinin Allah kuma suka ɗauka don rishin hankali kamar za su yi nasara kamar ba za a yi komi ba shi sa Allah kita sun kasance kabla zalika kafin haka mutirafi na mutane ne mani'imta sai Allah yake cewa wa kanu yusirruna ala lihim fil adim wa kanu sun kasance yusirruna ayyuqimuna masu dawwama ne mistamirruna masu dawwama ne suna dogewa ala lihim fil azim wa huwa al-kufru billahi shine akan zinifi zunubin nan sananne mafi girma wani zunubi ne mafi girma a cikin zunubai an taji alallaha niddan wa huwa khalaqaka ka sama Allah kishiya shi kuma shi ya halicce ka shine mai kiran kafirci to tunda suka yi kafirci kuma suka zauna a kafirci suka rayu a kafirci suka doge a kafirci mutuwa ta same su a kafirci suka haɗu da Allah a kafirci wannan shine lahinsu yusirruna ala alhilfi alazim wa huwa kufr billah waja'ala al-awsan wal andad arbaban min dunillah suka sanya gumaka da sauran bayan Allah suka sanya su sune ababan bauta min dunillahi wanda ba Allah ba abdullahi dan abu zake cewa alhinsul azim shine ashirku kaga dai da ana wuri daya da alkufur da ashirku duk dai makoma ɗaya ce ko ba ɗaya bace ana gafarta ma kafiri in ya mutu kan kafirci ana gafarta ma mushriki in ya mutu kan mushrikanci duka ɗaya ne mushriki kafiri ne kafiri mushriki ne akwai sanda kafiri baya shirka amma yana kafirin shi amma shi mushriki akwai yana kafirci yana shirka da haka sai zaman to hinsul azim shine shirkun azim domin Allah ya ce inna shirka la zulmun lalle shirka ita ce zalunci mafi girma sai kuma mi وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا ظننا لمبعوثون bayan shirka da Allah kuma sun kasance suna ƙaryata kiyama lahin su kafircin su na biyu sabauta ma wani ba Allah ba su nemi yardar wani ba su nemi yardar Allah ba su gasganta wani ba su gasganta Allah ba kuma sannan idan Allah ya yi magana ce ƙarya ne kuma su riƙa yawo suna yaɗawa suna cewa kada a yarda da wannan abin ƙarya ne Allah ke cewa wa kanu sun kasance ya ƙuluna suna cewa a iza mitina yanzu kamar tambaya ce suke yi da niyyar istihza'i da niyyar ƙaryatawa yanzu mu nan idan muka mutu wa kunna muka kasance turaban ƙasa ma'ana jikinmu ma ya riɓe ya zama ƙasa wa izaman ƙasusuwa sun riddige su ma sun zama ƙura abin sheƙewa a inna lama ba'usuna wai lalle mu dinnan tabbas ne za a tashe mu suka ce kai wannan zance ba gaskiya bane awa aba'una al-awwalun awa aba'una al-awwalun shin har mu da iyayen har da iyayenmu na farko mu ma su ma he an tado su ko iya mu ne za a tadawa annahum yaquluna zalika mukazzibina bihi suna fadar haka ne domin suna masu ƙaryata haka din mustaqidina suna masu nisanta yiwuwar wannan abin قال الله تعالى في الله يتي مسو قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah ce kulli ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innal awwalina lalle mutanen farkon da kuke tambaya wal akhirina da mutane ma na ƙarshe ba ma ku ba na yanzu na bayan kuma da za su zo lama jamu'una wallahi sai an hada su a ina ila miqati yaumin a wani miqati wani wuri na taruwa na wuni ma'alumin sananne inda Allahi a wurin Allah ai mu ba mu san ranar ba ko domin in an tambaye mu wata rana ce kiyama abinda za mu ce ba mu sani ba to amma gashi Allah ce wuni ne ma'alum to ma'alumin inda na au inda hu ma'alumin inda hu masananne ne a wurin shi shi Allah ko kuma sananne ne a kwakwalenmu na mun yi imani haka ne ko mun tabbata duk da ba mu san ba ranar da shekarar amma dai mun tabbata akwai shi ya zama abu ne sananne sanannen lokacin shi a wurin Allah sanannen yiwuwar shi hata da a wurinmu domin me saboda mun ji irin wannan labari Allah ya gaya mana ya ba annabinmu sallallahu alaihi wasallama labari أن الأولين والآخرين من بني من بني آدم نفرقوا da na ƙarshe daga cikin banu Adam sai jima'una za a hada su ila wannan argat arsati arsati wannan kiyama a farfajiyar hilin kiyama la yugadiru minhum ahadun ba za mu bar kowane ɗaya daga cikin su ba kama ƙala ta'ala kama yadda Allah yake faɗa zalika yawmun majmu'ul lahun nas wa zalika yawan mashahud wannan shine wunin da ake tara mutane dan shi ko a gare shi a tara mutane a gare shi wa zalika yawmun shine wuni mashahudin na halartarwa wanda babu wani da ba zai halarto ba wa ma nu'akhirahu illa li ajalin ma'dud ba dan koyi maka jinkirta shi ba sai dan wani ajali sananne a wurin ubangiji yawma ya'ati ranar da zai zo la tukallimu nafsin illa bi izinihi babu wata rai da ta isa ta yi magana sai da izinin Allah mahalicinta fa minhum a cikin mutane shaqiyun akwai tababbu yan wuta wasa'idun akwai marabauta da shiga aljanna Allah ka sa muna cikin su wali hada saboda haka ne ma qala ha huna anan yace lamajamu'una lalle sai an tara su ila miqati yawmin ma'lum a wani wuni sananne a wurin ubangiji wanda zai zo la ya taqaddam ba a gabato da shi kafin zuwan shi wala ya ta'akharu ba a jinkirtar da shi lokacin shi in ya zo wala yazidu ba a yin ƙari wala yanqusu ba a ragi sai Allah ke cewa mi thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun thumma sannan innakum lalle ku ayyuha ad-dalluna ku waɗannan batattun kaga kamar ga su a gaba da gaba ana musu azi kenan ko masu ɓacewar ƙaryata ƙiyama masu ɓacewa da shirka kaga ya aka kira su ku dinnan ayyuhar baluna ya ku dandazan ɓasattu waɗannan ɓasattun almukaddibuna waɗanda kuke ƙaryata gaskiyar da Allah ya safkar sannan ku me zai faru la'akiluna min shajarin min zaqqum a wannan wunin za ku ci za a ciyar da ku min shajarin daga irin wata itaciya min zaƙum ita itaciyar daga itaciyar zaƙum to za a ciyar da ku ita itaciya ce ba mai albarka ba ba mai lafiya ba ba mai ƙara ɗan adam ba mai ma rubuta ɗan adam ke sai Allah ya sa ma 'yan wuta bala'in yunwa da ba ɗan adam bai taɓa jinta ba a duniya da musibar ƙishirwar da ɗan adam bai taɓa jin irin wannan kishirwar ba tunani ma ba ka da tunanin da za ka iya hararo irin wannan kishirwar sai su nemi taimakon abinci sai a ba su wancan abincin na wannan zaƙum ɗin wanda yake shine gisilin la ya illa al-khadimu إلا الخاطئون wanda ba mai cin shi sai mutane masu kuskure da gangan suna gangancin saba ma Allah suna gangancin shirka to za a cika za a ciyar da ku waɗannan itaciya da wancan gisilin din famali'una minha فمالئون منها البطون famali'una min halbidun sai ku ciye sai ku cika cikin ku min ha da ita albidun cikin kafirai su cika cikin su ciki cika wadda ba su taba irin ta a duniya ba da wancan musibai an gane ko bayan wannan kuma sai a ja su da sarƙoƙi ana ɗaure da su ana jan huskar su a ƙasa a cikin dandalmalin wuta a kai su zuwa ina فشاربون عليه من الحميم fasharibuna alaihi sai a shayar da su akan wancan itaciya mai muni min alhamim wani abu daga cikin ruwa mai tsananin zafi wa in yastajisu وإن yugasu يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه bi fashara بئس الشراب وساءت- وساءت مرتفقا wa in yastagisu duk sanda suka nemi agaji da wani abin sha da suke so su sha don su sanyaya makogoron saboda baƙar kishirwar da suke tare da ita yoga su sai a agaza musu bima'in da irin wani mummunan ruwa kal muhuli kai ka ce dalma ce aka narka za a yi tukunya kun ga inda ake zuba tukunya ƙarye to idan ba ruwan ba ba wannan ƙaryen ba ta fasa ba yake yanzu wannan ƙaryen aka ce ka kurɓe shi yaya al'abarin shi yake to wannan ho wutar duniya ce ta ziga shi ina wanda wutar lahirar ta tafasa haka za a ba su shi irin wani ruwa bi yugasu bima'in kalmuhuli ya shawul wujuh yana kona fuskar fata kafin gidauniyar ta je bakinka idan ɗan wuta ya ɗauko kwaf ɗin kan ya kai bakin shi tiririn ruwan saboda tsananin baƙin zafin da ruwan yake da shi sai naman huskar gaba ɗaya sai ya ƙone sai ya faɗa cikin ƙwarye sai ya narke tare da wannan ƙwarye kuma tare da naman huskar ka za ka shanye sai ya zamanto ƙwarangwal ɗinka ne ya rage da rai shi ƙwarangwal ɗin ne zai sha wannan ruwa inna lillahi wa inna ilaihi bi'sa sharab Allah ce tir da irin wannan abin sha wa sa'atu murtafaqa kuma wurin makoma tayi muni Allah tsare mu da wannan makoma to haka za a shayar da su irin wannan ruwa idan suka je saboda tsananin buƙatar ruwan ka san baka gane abu mai daɗi ko mara daɗi saboda su wulaƙanta sai a sa musu jin kishirwa sai su ma ruwan mummunan shashi kuma gwargwadon yawan shi gwargwadon musibar shi shi yasa Allah ce fasharibu da shurbal him فشاربون شرب الهيم fasharibu na za ta sha wannan ruwan shurbal him irin shan da tsohon raƙumi mai kishirwa raƙumin da aka yi tafiya da shi da- daga nan zuwa bilma kaga zai yi kusan kwana talatin bai sha ruwa ba idan ya je ya ga ruwa yaya wani irin sha kake ba zai kake tamanin zai ma ruwa wallahi idan sha yawa kake yi raƙumi ɗaya sai ka gaji kan ya koshi to irin wannan shan da aka san raƙunwa suna yi mai tsananin bukata to irin wannan ne za su ma ruwan shan irin wannan shan za su ma irin wannan shan ne za su ma ruwa Allah tsare mu sai me zai faru هذا نزلهم يوم الدين ubangiji sai ya ce hada hada allazi wasafna wannan abin da muka siffanta na mugun abinci da mugun abin sha ga 'yan wuta an gane ko nuzulhum shine biyafa shine tanadin masabki da muka tanada ma 'yan wuta yau madini ranar gobe kiyama ranar hisabi domin an yi tanadin ba nan gaba ba za a yi an riga an ƙari kamar yadda ka san an ma ɗan aljanna tanadi ba sai nan gaba za a yi tanadin ba shi yasa da ya je za a ce mishi ga aljanna tilka aljannatu lati nurusu min ibadina man kana taqiya wannan ita ce aljannar da muke gadar da ita ga bayinmu wanda ya kasance mai tsoron Allah to ita kuma shi yasa da an je za a ce ma yan aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus كانت لهم جنات الفردوس نزلا waɗanda suka yi imani suka aiki na ƙwarai aljannar firdausi ita ce nuzulan masabcinsu liyafa tarban da za a musu karrama wadda aka musu kenan aka ba su aljanna firdausi to amma waɗanda ba allazina amanu wa amilus salih allazina kafaru ba to su kuma haza abinda ka ji mun siffanta na cin itaciyar zaƙo da shan ruwan zafi ana kai ya tsufuna bainaha wa baina hamimin an ana kai kawa da 'yan wuta tsakankanin wutar da ruwa mai zahi kuma ana jaye da su da sarka ana bugu ana duka su je su can su sha wannan a ƙone su nan Allah ce haza nuzuluhum yawmudi wannan shine liyafa da muka musu tanadi gobe kiyama ranar hisabi Allah ka tsare mu ashe kaga ranar hisabin ma tanadin da aka musu abinda za a kai su a sabke su a cikin shi to shi wannan abin su suka nema ma kansa a nan duniya ba wai ubangiji bane kawai ya ba su shi ba tare da sun yi lahin komi ba su suka yi lahin da ya cancanta kuma ba su yi lahin cikin rishin sani ba sai da aka ilmantar da su lahi ne aka bata lokaci ana nuna musu su bari suka ki bari shi yasa ya zamanto masabkinsu Allah ka tsare mu daga irin wannan masabki mara mutunci marar karama sai Allah ke cewa nanu khalaqnakum falawla tusaddiqun Allah ya dawo yana magana da mutane yana nuna musu shine fa ubangijin da ya cancanta su bauta ma koda ba a aiko annabawa suka kira su ba in dai kana mai hankali ko annabi bai kira ka ba kai kanka ya kamata ka kira kanka domin hankalinka ma yana kiranka zuwa ga kaɗai ta Allah Allah ce na hannu mu khalaqanakum mu ne mahalittanku mu muka halicce ku falaula tusaddiqu mi ya sanya ba kwa gaskanta mu mu ne muka samar da ku ya ku ahalil zair ma'abuta karkata wal ilhadi da ma'abuta bata da karkata min alladhina qalu cikin waɗanda suke ce a idza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun wanda suke shakka akan haka nahanu ibtada'ana khalqahum mu ne muka tsagi khalqakum halittaku ba'ada allam takunu shay'an mazakura bayan da kun zamanto ba komai bane babu kuma bari a ambace ku afalaisa allazi yanzu wannan wanda yake da iko da albidayati faruwar ku bai kasance ba yana da iko alal i'adati akan dawo da ku wace hanya tafi saukin yiwuwa hanyar kagwawa ko hanyar gyarawa kafara ya yi wahala ko ka gyara abin da yake samun me farawa ya yi wahala to don me ba kwa gaskanta mu har sai an muku wa'azi ya cancanta ku gaskanta mu ayyukan yau da kullum ba su nuna muku akwai Allah ba yanzu in ka fidda rishin hankalin kafirai da fasikai da munafukai har sai an zo dare da rana ana jan hankalinku kafin ku yarda da Allah Allah ce afara aitum ma tuminu afara aitum ma tuminun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun afara aitum ma tuminun ku ba mu labari mana dangane da tsugon ruwa na mani wanda kuke ku maza kuke sakawa a cikin mahaifa ta matanku yayin jima'i a antum takhlaqunahu ku ne kuke halitta wannan maniyin ya zama mutum kai mijin ne ko ita matar ce ko ku duka ne am nahnu al-khaliquna ko ko mu ne muke halitta shi ya zama mutum me amsa نحن خلق نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين wai menene amsa Allah ne ke yi ko ku ne masu yi eh Allah ne mai yi kowa ya sallama halitta ɗan adam ba ɗan adam bane ke yin ɗan adam eh ba ji amsa ku bane na'am ɗan adam bai ɗan adam ko duk da ɗan adam ke aihuwa ɗan adam amma ba ɗan adam bane ke ƙagar halittar ɗan adam Allah ubangijin ɗan adam ne ke ƙaga halittar ɗan adam ya saka a cikin mahaifar macen ɗan adam ya kuma rena abin a cikin wannan mahaifar da santa da ƙinta a kuma haihe shi a kuma cancane shi ya zama ɗan adam yadda kai aka haihe ka haka kai ma za ka haihu wani ko zawa aka yi ana ziga ka wana ɗan wani cikar kamala a ce baban wani haka ne kai ɗin ɗan wane ne sannan kuma baban wane ne kuma kai ɗin baban naka da ake yaba shi ya tafiya mahaihinka kuma shi ma ɗan wane ne shin a antum takhlaqunahu ku ne kuke halittar wannan maniyin ya zama dan adam amna hanul khaliquna ko ko mu ne muke halitta shi ya Allah amsa ita ce Allah ne mai halitta shi na hanu Allah yace to mu ne qaddarna bainakumul maut mu ne sayyarna bainakumul maut muka sarrafnahu bainakum muka sanya muka halicci mutuwa muka sanya ta tsakankanu ubangiji sai da ya fara halittar mutuwa kan nan ya halicci rayuwa الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah shine mahaliccin mutuwa mahaliccin rayuwa kenan sai da ya mutuwa sannan yayi rayuwa sai ya sanya ita wannan mutuwar ya halicce ta yake sarrafa ta bai da kuma tsakankaninku gabanka naka zai mutu ko ka so haka za a yi in baka so ba haka za a yi kuma kai ma gaban wasu za ka mutu haka nan wana ma gaban wani zai mutu haka har ku kare ku koma zuwa ga Allah haka Allah ya kaddara muku ba ku kuka yi kanku ba ba ku kuka ka kanku ba ba ku za ku mayar da kanku ba ba ku ne kuka zaɓi lokacin da za a yi ku ba ba ku ne za ku zaɓi lokacin da za a zo a maida ku zuwa ga Allah ba an yi zaman babu ku sai an sake zamnawa a wannan duniya babu da akwai wasu barayawar haka akwai su yau gashi mu yanzu gashi muna raye su babu su wataran kuma za a wayi gari mu ma yanzu ga mu wani rana kuma hekaji ana cewa da su wane ne kuma mu din babu mu saboda da mun ba mu muka yi kanmu ba yin mu aka yi kuma ban mu da iko akan kanmu wani ne ke da iko akan mu shine Allah subhanahu wata'ala kuma shine zai mayar da mu to abin da ya zama wajibi gare mu ya kamu dan me Allah ka kamu nan yace na kaku dan ku bauta mini to Allah bari mu bauta maka idan mun gama bauta iya nan ne za mu zamana Allah ya ce za ku bar nan ina za mu Allah ya gaya mana za ku je barzaku ku zamana me ke cikin barzaku ya ce akwai wahala akwai ni'ima ga wanda ya mini biyayya ba zai sha wahala ba wanda a nan bai mini biyayya ba zai sha wahala barzaku shi ne makoma Allah ya ce ina shi ma wani ɗan zama ne za a yi a wuce ina ne makoma dindindin yake tashin kiyama ne za a yi a can ne yake da makomar dindindin wa imma ilal jannati wa imma ilal nar ko dai zuwa ga dawwama a aljanna dindindin Allah ka sa muna ciki wa imma zuwa ga wuta dindindin Allah ka tsare mu dan haka kaga ko wannan ya ishi ya sa mutun yayi mi ya zamanto mai imani wa ma nahanu bi masabuqin kuma su mutane ba su kasance ba suna buwayen mu ma'ana mu'ajizina ba sa bijire mana ba sa kubuce mana duk inda suka je ba su tsira ba in kai gudu kai sama mala'ikan mutuwa sai ya taho daga sama kana sama yana ƙasa sai ku haɗu idan kai rami kai ƙasa underground shi kuma sai ya taho daga ƙasan ƙasan yana sama kai kana ƙasa sai ku haɗu idan kai kudu da gudu sai shi kuma ya yo arewa kai kana kudu shi yana arewa sai ku haɗu kana arewa yana ina yana kudu sai ku haɗu kana gabas yana yamma sai ku haɗu kana yamma yana gabas sai ku haɗu aina ma takunu أينما yudrikumul تكونوا maut يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة duk inda kuka kasance yudrikumul mautu mutuwa za ta riske ku a wurin walau kuntum fi burujin mushayyida ko da kuna cikin gine-ginen da ake him aka ba tsaro a duniya inda ya ko ina tsaro ma wannan tsaron ana tsare ɗan adam ne da sauran halittu ba a tsare malakul mauti ya je wurin an gane ko shi yasa Allah ke cewa qul innal mauta قل alladhi إن الموت tasruna minhu الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ka gaya musu innal mauta alladhi tafirruna minhu mutuwar da kuke gudu ba kwa so fa innahu shi malakul mauti mulaqikum mai haduwa da ku ne ba wai kana gudu bane zai bi kai tarda ka a haduwa kuke duk inda ka je wajen shi ne ba ya da inda ba wajen shi ba fa innahu mulaqikum shi mai haduwa da ku ne kuma ya karbe ku ba mai hanawa duk tsaron da kuke da shi duk inda kuke ciki a kare ثم تردون sai a mayar da ku ila alimul gaibi zuwa ga wanda shine ya san ababan da ke boye wa shahadati ya san ababan da ke bayyana fiye da yadda masu yin su suke yin su suka san su fayyunabbihum sai ya ba su labari bima kuntum ta'maluna da abin da suka aikata shi yasa Allah yake cewa wa ma nahanu bi masabuqina ala ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ala an nubaddila amsalakum mu canza kwatankwacinku ai nu gayyuru khalqikum mu canza halittarku yawmal qiyamati ranar kiyama tare da cewa kun zama kashin kun zama kasai kun rube din amma Allah ya ce muna da iko ba za ku gagare mu ba mu canza halittarku mu dawo da halittarku sabuwa sai a- Allah ke cewa wa nunshi'akum mu halicce ku fi ma la ta'lamuna cikin abin da ba ku ma sani ba sai Allah ke cewa ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون wala qad haqiqa alimtum an-nash'atal ula alimtum ay ku kun san annallaha lalle Allah an sha'akum ba'da an lam takunu shay'an mazakuran Allah ne ya kage ku daga babu ba babu ku ba a san ma da ku ba fa khalaqakum ya halicce ku waja'ala lakum sam'a wal absara ya sa muku ji ya sa muku gani wal af'idaka ya ba ku zuciya ta hankali da nutsuwa fa halla tatazakkaruna dan mi ba za ku tunanuwa ku wa'azu ba fata'arifuna kusan annal ladhi qaddara ala hadhihi an-nasha'a wannan da yake da iko akan wannan halitta fahiya bidaya ita ce fara halitta qadirun ala ala nasha'ati al-ukhra mai iko ne akan kagar halitta ta daban wahiyal i'adati ita ce dawo da halitta bi tariqil ula wal ahara a wannan shi ne ma ya aula ya cancanta ya dacewa kamar da ya faɗa a wasu ayoyi wa huwa alladhi yabda'u al-khaliqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu ilayhi shine yake kage halitta sannan ya mayar da halittar ta zama babu kuma ya dawo da ita an gane ko abin kuma mai sauƙi ne gare shi awala ya zukuru li insanu ɗan adam baya tunawa anna khalaqnahu min qablu mu mun halicce shi kafin da wannan walam yakum shay'an madhkura bai zamanto wani abu da ake ambato ba babu shi aka yi shi ba a yi wannan zamanin ba ƙuli ka gaya musu yuhuyi halladi mai raya wanda kasusuwan da suka mutu shine an sha'aha awwala marratin wanda ya kage ta farkon kaga daga babu wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah ga komi bi kulli khaliqin ga kowace halitta alimun shine mafi yawan sani an gane ko faja'ala minhu az-zawjayn az-zakara wal unsa ya sanya daga wannan dugon ruwa na mani na maniyin mace namiji akwai halittan maza da mata alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta me wannan ikon yanzu bai tabbata mai iko akan raya matacce ba bala ya tabbata ya Allah sai Allah yake cewa afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un Allah ce afara'aytum ma tahrisun ku ba mu labari game da shibka da kuke yi ai kuna yin shibka a ƙasa idan an yi ruwa wasu shinkafa wasu masara wasu gero wasu dawa wasu sauran kayayyakin shirkawa ana yi ko ba a yi Allah ce a antum tazra'unahu ku ne kuke sa shi ya fito am nahnu zari'una ko mu ne masu fito da shi yanzu idan aka yi ruwan shibka ta tafi da tsungumi kasara aka jimki tsaba aka zuba wani hancin tsabai ya kalli ƙasa wani ya kalli kudu wani arewa wani sama amma haka za ka medo ƙasa ka take ka yi gaba bayan kwana uku zuwa sati in aka yi da Allah ya daidaita shi ya fudo ƙasa ya kallo sama ƙwaya ka shibka yanzu kuma gashi zangarniya koriya tsanwa carta hudu ai ba ƙwaya ba ce tsanwa ne ya hudu ku ne kuka tilasta mishi ya canza kala daga ƙwaya ya zama mai rai tsanwa kore amna hannu zari'una ko mu ne muka hudu da shi Allah ya ce ai bal na hannu mu ne dai allazi mu wannan wanda muka saukar da ruwan mu ne kuma muka hudu da abincin bayan kun shuka shi sai Allah ke cewa launa sha'u laja'alnahu taman fazartum tafakkahu launa sha'u da mun ga dama laja'alnahu hutaman da sai mu sanya shi hutaman hutaman abinda ya zama ruwan wannan takardai ruwan karmani bayan ya da kuma tsanwa ne mai rai kore ake ganin shi tsanwa ko har tsanwan ya sa duhu-duhu yana baki saboda tsanwan ko wannan gona ta nuna tana jin daɗi taki ya ishe ta za ka ga koren abin ya ba da nau'in baki-baki ya yi duhu-duhu idan yana ba da nau'in jajajaja akwai a ƙarancin taki ko ƙarancin ruwa haka ne shi yasa za ka ga gona a ce kai ai gona ta yi da ƙirƙirin ai ba baki irin wannan naka kaman bakin gawayi ba ake yi tsananin koranta da tsanwanta ne kyawo da ruwa da ni'ima da takin da ta samu yace ta yi bikikirin hatsi yana nan yayi bikikirin ya kama ai masarar shi ta yi bikikirin ta kama to alama ta kyau to amma idan aka ce kai hatsin ma di yayi shawur kai yaya akwai matsala ko babu to Allah ce da mun ga dama kaga Allah bai ce ba da muka ga dama sai mu sa ya ki hutanwa a'a sai ka kyale ya hutan sai muka maida shi yana karmami ya bushe kan ya kai ga kosawa ai ya yi tsananin asara akan bai hutu sai ka saki shirka yanzu sai da ka dogara kai shirkar kai noma kai tira sai ya bushe kafin kai kaga bai barka ka shibka wani ba shi bai yi ba amma inda lokacin shibka da ka shibka da kaje bayan kwana biyar kaga bai hutu me zaka yi sai ka sake
da yanzu ya ki hutawa ka sake shibka da ya huto ka yi noma ka gama maimai ya bushe kanye kai wa ya yi asara da wancan tun a zamanin shibka ta yi lalace da wanda ta lalace a tsakiya na ƙarshen ya yi asara ko shi yasa Allah ke cewa launa sha'u la ja'annahu dama fadaltum tafakkahuna hay awayi gari kuna nadama irin ta asara irin ta in kun yi asara kuna mamakin asara da kuka yi dan ba fa iya cika gurbin ba abinda zai dawo da wannan abin an gama asara sai dai fansan noma sai bari haka ne to Allah da yake muku wannan in ya ga dama duk shekara sai ya muku haka shi Allah nan ne sai ana ta lallashin ku kannan ku san shi sannan ku bi shi saboda wai kai tsaba kai ga ne taurin kai da saura ci gaba mala inna lamughramun
Hmm.
bal nahnu mahrumun inna ka ji suna cewa lamuguramuna ai mu dinnan muguramuna kalami ne irin na wanda ya asara ya ƙulu da taratan inna lamuguramuna ai mu dinnan mun yi asara mun taɗe mu mun rasa bal na hannu maharumuna wani lokacin ce a mu dai haramta mana abin ne ba mu da rabo cikin wannan wannan abin da ya ba mu da kalma ce dai ta asara iya abin da za ku faɗa kenan ba ku da ikon kai ƙara ba ku da ikon ba ku ce ba ku yarda ba iya abin da za ku iya to Allah dai ka kama na gaba na gaba mai albarka wannan ita kam wannan hedi a ce alhamdulillah tabarar ɗin kam to al- alhamdulillah an dai godewa Allah ana jiran dai Allah kai mu baɗi lahiya iya abin da za ku iya yi kenan to yanzu Allah da yake kuka san shi yake wannan abin wanda kuma in za a ci gaba da irin wannan abin ba ku da ikon hanawa kuma wannan abin zai iya jayo muku hallaka duk duniya birni da ƙauye kuma allan da zai allan ne kuke wasa da shi ana ta roƙonka ka girmama shi ka kiya ana jayayya da kai wai kai ga ɗan taurin kai saboda kai ka samu wata yar dama a wannan duniya shekara nawa za ka yi a duniya har kake da irin wannan tsaurinka duka ma lahiyarka a duniya da jin daɗinka na kwana nawa ne a bar kama da ranka 'yan duniya mai 'yan uwanka bakanta maka rai kaɗai da za su yi kakaye sai Allah ke cewa أفرأيتم الماء الذي تشربون mm, أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Allah ce a fara aitumul ma'allari ta shirabun ku ba mu labari to dangane da ruwa da kuke sha akwai ɗan adam ɗin da baya shan ruwa? aya? ban ji ba? babu to dabbobinmu suna amfani da ruwa ko ba sa yi idan za mu yi gine-gine yana buƙatar ruwa ko bai buƙata wankin tuhahinmu wankin motocinmu su ma motocin suna buƙata a sa musu ruwa a ina a radiyatar ɗinsu yanzu ruwa abokin rayuwa ne ko ba abokin rayuwa ba ne ana rayuwa wurin da babu ruwa shi ya sanya ma Allah ya sa ma ruwa arha fiye da komi kaza akwai abin da babu rayuwa he da shi duk abin da ba a rayuwa sai da shi sai Allah ya bar shi a hannun shi bai sa shi a hannun wani وجعلنا من الماء كل شيء حي afala أفلا يؤمنون mun sanya rayuwar komi daga ruwa ne tun da ruwa shine rayuwar kowa aha sai Allah ya sanya ruwan a hannun shi yake bai ba da ba ikon shi a hannun wani domin dan adam in aka sa shi kula da abu ko ba nashi bane to yana da matsala wata rai rikewa zai yi. wannan ruwan da kuke ga ana ta wasa da shi a damagaran ko kun san cewa ƙarya ne akwai ruwan duk ma'aikacin ruwan da yake babu ruwa ƙarya yake akwai ruwa a damagara kai ba ma wannan ba duk duniya ruwa da ke cikin ƙasa damar ruwa kalabi ne akwai na teku kamar irin tekun atlantic tekun pacific tekun mediterranean bahar maliya bahar aswad da sauransu waɗannan teku ne ko to akwai irinsu kuma a cikin ƙasa mun gane da wannan kun fahimta abinda muke ni to na cikin ƙasai ni na niger ya na ko'ina yawa a duniya dan in ka ji bature ya ce kai ne na uku to kai ne na ɗaya saboda shi yana da mugunta a komi in dai na yabo ne so yace a yau ce a ce su ne na ɗaya su ne na biyu to hatta da irin wannan sun yarda Niger ita ce ƙasa ta biyu a ruwa na ƙasa to he muka ce tunda suka ce mu ne na biyu to mu ne na ɗaya a faɗi kadai yadda kaga tekun can ta Legas ta Kwatano in kaje ko Lome to irin ta gare mu a Niger amma a cikin ƙasa to ita kuma a Niger ina ne take ita kuma tana farawa daga kilomita goma daga garin da magaran daga arewa in ka zo daga daga meri din da magaran kilga kilo goma daga nan meri santaran kilga kilo goma zuwa sha biyu daga nan tekun ta ɗauka sai da ta hada da ƙasar algeria da bilma sai ta hada da libya ruwa ne irin yadda kasar na teku shi kadai ya ishi duniya ta sha shekaru dubunnai to inda ya ko ina yawa kuma a ƙasar da magaran yake to kuma yaya injiniyoyi ku je ku yo karatu na gano ruwan ƙasa a ba ku dukulum kun iya kuma ku zo ku ce mana babu ruwa kuma gashi duniya ka malaman ku zo su ce muku akwai ruwa kuma suka suka ce mana akwai ruwa suka tono ruwa dan ganin akwai ruwan dan saboda akwai ruwan suka zo suka tono ruwan suka yi matatan man fetur ba a yin ta sai wurin ruwa ko bakin teku ko inda yake da ruwa suka ce to ga wata teku bari mu zo bakin ta mu yi suka zo kilomita 50 daga garin da muka suka yi ta dan akwai ruwa kuma ku kuka je kuka jawo ruwa daga inda suka tono tekun daga ganaran ruwan da suka tono ne suke tatan man fetur shi ne suka ce su dan ma da magaran da a runguza kuka hada kuma yanzu ku ku zo nan yan tallan ruwa ba yan tono ruwa ba masu tallan ruwa ku ku zo ku rihe ruwa ku ce babu ruwa ƙarya kuke ka san mai tono ruwa daban mai tallar ruwa daban wannan kamfani da gan shi nan cikin gari mai raba ruwa masu zuwar takarda su fa yan sai da ruwa ne yan dako ne fa kuma su ne suke keta suke rihe ruwan amma a ganaram akwai shi a arunguza akwai shi agogo akwai shi buku gaba zamanin abu umaru da yake lokacin ban ma na ganaran babu ma na runguza din sai na gogo yace babu ruwa e ku bude mana a shanye in ya kare kowa san inda dare mishi da aka budan sai da aka shekara bai kare ba kuma me yasa ba ku hada rihe ruwan sai azumi ya kama duk inda azumi ya kama sai ku hada rihe ruwa kenan da da kuka hada rihe ruwa ba ku san ba an koro faransa manta kuka ku sai da kuka fara kwace ashe ba karkashin faransa ba ne ka astaghfirullah irin na in ko to wallahi akwai ruwa Allah ne yake da ruwan kuma ya sa ruwa a nan Niger kuma musamman a wannan jiha ta Damagaram duk kasan Niger babu inda yake da ruwan da Damagaram take da shi ba dan ina dan jihar ba amma ku tambaye masana in ka tashi ka shiga wannan internet ka tambaya inda yake da ruwan kasa a ina ne wurin yake kuma je ka ka kalli rijiyoyi ba wanda gwamnati ta yi ba rijiyoyi da ake ada kallasa a ƙasar walalewa ko a ƙasar gangara da ƙasashe wannan wuraren ka kalli rijiyoyinsu idan aka yi rijiya za a yi gaba arba'in hamsin sittin a tar da ruwa amma in aka tar da ruwa to ruwan ba za a ƙara yasa ba in gugan ka ya ɓace sai dai ka sai wani gugan don ba mai ishiga za a samu ruwa gaba goma sha biyar shi ya sanya idan dabba ta mutu ta faɗa cikin wannan ɗin wallahi duk abin da za a yi sai a samu gwannan ruwa in suka shiga cikin rijiyar za a ga wanwani ne a ƙasar rijiyar nan ba kiri ya gashi amma ciki za ga ta fi metur goma sha biyar sai an nemo hegonin ruwa zai shiga ya ratsa don teku ce ya tsamo wannan dabba in ba haka ba sai dai a yi ta zuba baga ruwa ba a iya kwalhe ruwa ga wanda ya san rijiyoyin da margu ba irin rijiyoyin kudancin da magaran ba ne haka ne da margawa idan in ba ɗan da margu ba da kasan ba wannan kai haka ne ko to ga su da marga sun tabbatar da haka nan ba sa kwalhewa ka je rijiyar walalewa ka je rijiyar wannan eh gangara ka je rijiyar sabon kai tsamiya malan kilin ga je rijiyar bakin birji ka je rijiyar me garin nan wannan garin tambari eh kwamin din nan guda ku taya mani ita eh asha hara ba da magara bane yammacin bakin birji in kai yamma falanku aba ya ba da magana ba ka je falanku ku ga yadda rijiyoyin falanku suke da irin waɗannan wuraren wallahi zai baka mamaki kuma a ce mana babu ruwa ƙasar da magara ƙarya ne wannan gashi jama'a lokaci yayi wannan aya za mu barta mala idan mun dawo tafsirin sati zati zai dawo daga da karatunta afara aitu mulma alladhi tashrabu ita za mu sake karantawa da fatan Allah yi mana albarka kuma wannan shine karshen wannan tafsiri na wannan shekara ta 1445 miladiya 2000 da shekara 24 sai dai za a ci gaba da tafsirin mako mako in Allah ya kai mu da lafiya har zuwa wani lokaci gwargwadon yadda Allah ya so fatan da muke yi abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi waɗanda muka yi kuskure Allah ka yahe mana ya Allah akwai bayi wasu a kusa wasu nesa bayanka ne sun taimaka da gudunma wasu iri daban-daban wasu da kuɗaɗe wasu da kayan aiki wasu gasa suna ta rikodin suna turawa wasu ma in an ɗora su ma su tallata su ɗora wasu ma su aika wasu da gudunmawar abin da aka ci wasu da gudunmawar abin da aka kai kawo man da za a sha in an ɗauke wuta da ababe dai gashi nan daban-daban kusan wannan kwanaki ishirin da wani abu da aka yi ana wannan karatu akwai wanda ba su yi fashi ba suna ayyuka na yau da kullum akwai wanda kuma aikinsa saurare sun taimaka wajen yaduwar wannan da'awa akwai mutane daga ƙasashen waje da suna ta aikowa da gudunmawa da godiyarsu cewa abin da ake yi suna fata da alkhairi suna yi mana addu'a suna kuma cewa ga irin gudunmawar da ake bukata a sa su suma a ciki a san yadda za a yi suma su kama a raka wannan aiki tare da su to muna fata da wanda ya yi da wanda yake niyya yi da ma sauran jama'ar da suke daga nesa suna ji Allah gaba ɗayanmu Allah yi mana albarka albarkacin wannan ƙur'ani da muka karanta albarkacin waɗannan ayoyi da muka karanta su Allah ka ba mu albarka Allah kama rayuwarmu albarka kama rayuwar iyalanmu albarka Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka albarkaci shugabanninmu Allah ka kama musu ka dafa ma wannan ƙasa tamu ya Allah ka zamanar da wannan ƙasa tamu lafiya jami'an tsaronmu masu bambancin aiki tun daga kan soja har zuwa ƙasa kan kowane irin ma'aikaci muna roƙon Allah ya ba su tsaro ya ba su kariya a wurin aikinsu ma'aikatan da ba na tsaro ba ne ma'aikata ne na yau da kullum Allah a biro-biro ɗinsu Allah ka kama musu Allah ka sa su ayyuka na ƙwarai wadanda suke yin ayyuka bisa kan hanyoyi ko gine-gine ubangiji Allah ka ba su ikon aiwatarwa lafiya wanda suke aikin kiwon lafiya Allah ka ba su ikon aiki na lafiya da alkhairi ba tare da ha'inci ko rashawa da cin hanci ba ya Allah ka kautar da rashawa da cin hanci daga wannan ƙasa tamu ya Allah ka kautar da almundahana da algushu daga wannan ƙasa tamu ya Allah ka raba mu da dukkanin azzalumai yan gida ko baki ya Allah yadda ka kori faransa ka kori amerika ka ƙara su daga inda ma suke allah ka ƙara nisantar da su ya allah zalimcin da suka mana ba mu yahe ba wanda suke niyyar yi Allah ka hana su makirci da suka kulla mana muka sha wahala Allah ka isan mana wanda suke shiryawa nan gaba Allah ka gajiyar da su ka hana musu ya Allah mu kuma ka tseratar da mu daga sharrin su kamar yadda ka tseratar da annabi Musa daga sharrin Fir'auna ya Allah ka tseratar da mu daga sharrin Amerika da magoya bayan ta na demokuraɗiyya kamar yadda ka tseratar da annabi Nuhu daga sharrin kafiran zamanin shi kamar yadda ka tseratar da annabi Hudu da masu imanin zamanin shi daga sharrin azabar ta sabkar kan adawa kamar yadda ka tseratar da annabi Salihu da masu imani daga sharrin azabar ta sabkan ma samudawa ya Allah ka tsiratar da al'umman Nijar ka tsiratar da imanin mu ka kula da imanin mu ka kiyaye mana shi ka tsara mana nasara a rayuwa ka bunƙasa arzikin mu ka bunƙasa kasuwancin mu ka sa ma rayuwar kowa albarka muna da marasa lafiya a kwance a gadajen likita ubangiji Allah ka ba su lafiya muna da waɗanda suke da buƙatu wasu sun sarka hannun jarinsu a wurare daban-daban Allah ka fito musu da jarin lafiya wanda suke bi bashi Allah ka sa a ba su bashin su waɗanda ake bin su bashi Allah ka sa su samu abin biya muna roƙon Allah wanda ba su da mazamni mahalli na kansu Allah ka ba su ikon mallakan na kansu wanda ba su da abin hawa na kansu Allah ka ba su abin hawan kansu waɗanda ba su da abinci Allah ka ba su abinci wuraren da ba su da hanyoyi Allah ka taimaka a samu hanyoyi wuraren da suke da hanyoyi suke buƙatar gyara Allah ka ba da ikon a gyara waɗannan ayyuka da matasanmu Allah ka buɗa ma waɗannan gwamnatoci namu su samar da ayyukan yi su samar da sana'o'i a wannan ƙasa tamu ya Allah ka zamanar da mu lafiya ka hana mu ƙabilanci ka hana mu bambancin yankuna da bambancin jahohi ka hana mu hasada da kyamar juna ya Allah ka maida mu musulmi ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda manzon ka sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mu ya Allah ka arsa mu da haka Allah ka ma rayuwar mu albarka Allah ka kama na damana mai albarka waɗanda suka zo gudun hijira Allah ka mai da su gidajensu lafiya waɗanda talauci ya koro su daga gidajensu Allah ka ba su arzikin da za su kori talaucin ka mai da su gidajensu lafiya ‘yan uwanmu da suke Najeriya wanda suke cikin ƙangin wahalhalu da ta'addanci Allah ka rusa 'yan ta'addan nan kamar da waɗannan mutane gidajensu lafiya waɗanda aka ƙwace ma arzikinsu Ubangiji Allah ka mayar musu da wani arzikin sabo ka saka musu wanda suka yi sakaki da gangan aka cuci al'umma Ubangiji Allah ka isan wa waɗannan bayi naka ya Allah ka zamanar da jahohin Zamfara da Sakkwato da Neja da Kaduna da Katsina lafiya Allah ka zamanar da jahohin Nasarawa da Benue da Filato da Taraba da Adamawa da Borno da yobe lafiya ya Allah ka zamanar da wannan wurare lafiya ka buɗa musu arziki mai yawa mai albarka ya Allah ka zamanar da kan dawo da kasuwanci mai yawa mai albarka a jihohin Kano da makwabtanta ya Allah mu ma nan Allah ka sama rayuwar mu albarka ya Allah ka samar ma da Libya shugaba na kwarai tsayayye guda daya ka raba su da rigingimu tsakankanin su ya Allah ka zamanar da kasashen Chad da Kamaru lafiya ya Allah ka zamanar da Burkina lafiya da Mali ya Allah ka tabbatar da waɗannan shugabanni su Ibrahim Tarawari Allah ka kare su Allah ka kare musu gwamnatinsu makiyansu Allah ka musu maganinsu Allah ka ɗora Ibrahim Tarawari a kan makiyansa haka hasimi goita Allah ka taimake shi da shi da gwamnatin shi ka sanya ya yi nasara a kan makiyansa yadda ya raya al'umma shi ya dawo mata da yancinta Allah ka tabbatar da su ya Allah ka ci za su cimma burinsu ya Allah dukkanin ƙasashen da suke makwabtaka da mu na Afirka Allah ka zamanar da su lafiya ya Allah shirika da shugabannin da suka samu Allah ka sa masu albarka ne Allah ka sa masu adalci ne Allah ka sanya ka sanya musu zukatan adalci yadda za su haɗa kai da ƴan uwansu Afirka ba su haɗa kai da Faransawa ba ya Allah shugabannin Cote d'Ivoire da suka haɗa kai da Faransawa ubangiji Allah in masu shiryuwa ne Allah ka shiryar da su in ko watara Allah ba za ka shiryar da shi ba ya ubangiji Allah ka kautar da shi daga cikin kwadibuwar ka kawo musu mutumin kirki ba azzalimi ba mai san al'umma mai san yan kwadibuwar ba wanda yake karan farauta faransawa ba Allah ka kori faransa daga nafiya afirka Allah ka kore ta daga cameroon ka kore ta daga gabon ka kore ta daga central africa ka kore ta daga congo brazzaville da congo kinshasa Faransa daga sauran wurare ya Allah duk ka kore ta ka kore waɗannan daga gini ya Allah ka kori waɗanda suka hana ma Angola zaman lafiya daga Angola ka kori waɗanda suka hana ma kasashen Congo demokuraɗiyyar Congo zaman lafiya Allah ka ba su zaman lafiya irin kasashe su Uganda da sauransu Allah ka ba su zaman lafiya duk waɗannan kasashe namu na Afirka irin su Somali irin su Eritrea irin su Sudan ta kudu Sudan ta arewa Allah ka kai zaman lafiya a wannan wurare ya Allah makirai da da kafirai da suke hada waɗannan wurare rigima Allah ka ji tausayin mu ka tsine ma waɗannan kafiran albarka ka mai da waɗannan musiba a kansu ka janye ta daga ƙasashen mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma aminna fi awtanina wa aslah ulata umurina biman khafaka wattaqaka wattaqaka rabbal alamin Allahumma arina الحق حقا وارزقنا اتباعه يا رب العالمين وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ربنا بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا توب إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك